الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyar ga watan biyar shekara ta 1439 hijiriya 22 ga watan ɗaya shekara ta 2018 miladiya darasi na goma sha tara a cikin tafsirin suratu al-isra muna kan aya ta 100 za mu tashi ko? aya ta 100 daidai insha Allah ta'ala kullum an tamtamlikuna khaza'ina rahmat rabbi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah dake sabuwar gandu arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
الله مدوكشن سركي yana ba da labari a cikin wannan sura shin ayoyin da muka karanta a baya ya rufe da magana akan wato annabi ya gaya wa su mushrikai law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi gaya musu da ku ne kuke mallakar taskar dukiyar ubangiji na idan la amsaktum khashyatal infaq da sai kun kame ku daina ciyarwa mana za ku ji tsoron ciyar da wannan dukiyar saboda kuna jin tsoron watakila talauci ko zai kare lau antum ga ya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haula izzalimin alladhina aradu an da'watik ga waɗannan azzalumai da suka kauda kai da barin da'awarka kuma suka nemi ka kawo musu wani abin da suke ganin wai dan su kure ka an tafjura na laminal ardi yanbu'a ka fitar musu da ƙoramai daga cikin ƙasa musamman a makka gari ne na duwatsu gaya musu ala sabili taqri'i wa tabkiti da a ce ku ne ayyuhan nas kuke da mallakar wato tasarrufi a cikin taskokin arziki na ubangiji لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي واندا أستسكى الدوكي هذا أبنجي تبارك وتعالى يا أجي وباينشي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق دا كنا ممروجا دا كن روى لبخلتم وأمسكتم في توزيئها عليهم saboda kuna jin makhafata an yusibakum al-faqr saboda kattalauci ya kama ku in ku ne ba za ku iya ba amma saboda Allah ne yake ba da arzikin kun ga bayarwa yake baya jin tsoron talauci amma rowa ba za ta bari ku rinka iya ku rinka ciyarwa ba li'an al-bukhl min tabi'atikum saboda rowa tana daga cikin ainihin wato a ɗabi'ar ku Allah tabaraka ta'ala ya ce daman dan adam ya kasance mutum ne mai rowa wa kana al-insanu qatura abinda ake nufi da qatura wato wanda ya kai matuka wajen ruwa kamar ka ce mai shayyar ruwa shine qatura mubaligan ne wato fi shiddatil bukhl wal imsak Allah ya sifanta mu kuma haka halin muke a nan Allah yana mana bayani ko yana bayani ne dangane da halin ɗan adam wato wajen baya iya ɗaukan nauyin ya taimaki ɗan uwansa a kansa yaya kuma yake ƙaryata abin da Allah yake yi inda kai ne da ɗan uwanka mutum ba za ka iya yi masa ba saboda daman ka ginu akan albukul wal jaza wal hala wadda sifa ce gare ka shi yasa Allah ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a in alheri ya same shi hanawa yake baya so ya bayar irin wannan aya tana da makamantan ta da yawa a cikin alkur'ani wannan yana nuna mana wato karamcin ubangiji da kyautatawarsa tabaraka wa ta'ala hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim annabi yana cewa yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqa hannun Allah da ya dace da shi a ciki hannun yake ciyarwa bayarwa yau da gobe baya karar da abin da ke hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa yace sahaul laili wan nahar Allah shine mai yin kyauta mai bayarwa dare da rana ara'aytum ma anfaqa منذ khalaqa samawati wal ardh yanzu ba ku ganin abin da Allah yake ta ciyarwa tun da ya halicci sammai da ƙasa ciyarwa yake yana taimakawa bai gaji ba bai kosa ba tabaraka wa ta'ala ko ba ku gani yanzu akwai wata halitta da za ta iya wannan kullum muka wayi gari fa sai Allah ya bamu mun ci mun sha ko yaushe fa muna cikin baiwar Allah muna cikin taimakon Allah muna cikin tallafin Allah abin da ke hannun ubangiji bai taba karewa ba kuma Allah bai taba ruwar ya bawa wani ba kwata-kwata tabaraka wa ta'ala imam al-alusi yake cewa wannan aya lalle ta yi bayanin halin dan adam na ashihu wato ruwa wadda ta kai alghayatul quswa iya karshe wanda tunaninka ba zai iya gano maka ya girman ruwa dan adam take ba to kuma tana nuna mana karfin kyauta da sarauta da mulki da arzikin Allah tabaraka wa ta'ala irin arzikin da la ya tanaha ba shi da ƙarshe amma mu yanzu mu kaga yan adam mu mun sifantu da sifa wacce take ta ba ma so mu bayar kullum burin mu mu rike mu rike mu rike mu rike mu hana sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake mana bayani akan abun lura shine imani ba wai abubuwa da mutum ya mallaka ko yake da shi a duniya ba Allah ya ce walaqad atayna Musa tisa ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum fa qala lahu fir'aunu inni la azunnuka ya Musa masura haqiqa mun bawa Musa ayoyi guda tara bayyanannu wasu ayoyi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi Musa bayyanannu don su nuna ƙarfin mulkinsa da sarautarsa cewa aikake ne daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abubuwa da yawa kamar yadda ya zo a cikin ayoyi a cikin alkur'ani al'asa da alyadu da asinaur a asinun kai shekaru na fari da albahar da tufan da aljaradu da alkummalu da abbafade da addamu Allah ya bashi sanda mu'jiza ce a gare shi Allah ya bashi hannunsa da yake amfani da shi ya zama kamar fitila wata rana da kuma hannun da ya amfani da shi wajen jefa sandarsa wadda wannan sandar sai ta zamanto wato ta dalilin take wadda wannan sandar sai take zamantowa kamar idan ya jefa ta sai sandar ta zama a ainihin wato maciji ga shekaru da Allah ya bashi na fari da aka jarraba mutanensa ga kogi da ya shiga ga ruwan tufana ga fari ga kwarkwata ga kwadi ga jini duka waɗannan kamar da Abdullahi dan Abbas da Imam Mujahid da Imam Qatada da wasu suka ba da labari um, waɗannan ayoyi da Allah ya faɗa walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila ka tambayi wato bani isra'ila iz ja'ahum yayin da ya zo musu faƙala lahu fir'aunu sai fir'aunu ya ce da annabi musa inni la azunnuka ya musa masura lalle na tabbatar kai musa mutum ne wanda aka sihirce shi ko kuma mai sihiri shine inni la azunnuka ya musa mashuran mai sihiri ko wanda aka sihirce shi to an samu ayoyi da dama a cikin alkur'ani da suka yi bayani akan wannan aya da Allah ya ba Musa alaihi salatu wassalam dan ya nuna karfin mulkinsa da annabtarsa a wata ayar Allah ce fa alqa asahu fa idha hiya subanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nazirin kaga ayoyi bi sun zo فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وتعالى الله يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات كذا بالسنين wannan shekaru na fari da Allah ya sa mutanen fir'auna suka kamu da shi da kuma tawayar 'ya'yan itace a wata ara Allah ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahra fanfalaqa fa kana kulli firqin kattaudil azim kaga anan an samu wato mu'jiza ta sanda da ya daki wannan teku da shi hanya ta bude a wata are ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafa wad dafaji'a wad jama'ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin so ya kai wannan annabi kada ka taba zaton waɗannan mutane za su yi imani kai tsaye ga annabi Musa abinda Allah ya ta bashi dalla dalla dalla dalla amma ina ba su yi imani da shi ba kai ma karkai tsammanin naka mutanen abinda suka kirkira a kanka ka zo musu da shi kamar su ce da kai ka fitar musu da ruwa a bayan ƙasa ya ta bulbula ko kuma ya zama kana da gonaki na inabi da kuma dabinai da sauransu kakai tsammanin dan an baka wannan din za su yi imani ne ba ba za su yi imani ba abubuwa da ake kawo musu khawariqul a'adat wato abubuwa wanda sun saba wa al'adar su ba ba wani abu bane da yake sa su imani kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ya iyakance ya ce wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba shi ayoyi bayyananu guda tara ba wai yana nufin iyakacin ayoyin da ya ba shi ba kenan an gane akwai wasu ba su ba yawa kar a ce iyakar kawai da yana ba da labari ne a nan gurin ya ba shi wasu sanannu bayyananu guda tara amma akwai wasu wanda wanda wanda Allah ya bashi ba ba waɗannan ba malaman usul fiqh suna cewa wannan al'adad din tadidi da aka yi da iyakan cewa da adadi ba yana nuna wato iyakan abin da Allah ya bashin ba kenan a'a la yadullu ala nafi zaidi anhu kenan baya nuna cewa akwai wani ƙari sama da wannan haka imam ibnu kasir ya faɗa Allah ya masa rahama Allah ji kansu da da da rahamarsa um, shi yasa wani gurin Allah yake bada labari yace wal qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira ko yawwa yace hakika ka san cewa ai ba wanda ya saukar da ke ga fir'auna kenan ba wanda ya saukar da waɗannan in ba ubangiji ba tabaraka wa ta'ala laqad alimta ka sani ma anzala haula kai da kace mun ni matsafi ne waɗannan ayoyi gabaki daya ba wanda ya saukar da su in banda ubangijin sammai ba basa'ira shi ya saukar da su basa'ira yana ganin su daga basira ne ya saukar da su kuma yana kallon yana kallon gudanar su kuma yana kulawa da su wannan hujjoji ne da Allah madaukin sarki ya ainihin wato saukar wa shi annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura shi ma sai mayar masa da amsa ya ce ni ma lalle yana zaton kai fir'aun na tabbatar kai masburan wato mutum ne la'ananne mutum ne la'ananne halakakke kaga a can gurin ya ce da shi mashura shi kuma musa ya ce da shi mai masbura ku lura da ayan faƙala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya musa mashura shi kuma sai annabi musa ya ce da shi wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura ya maka masa abin da ya maka masa ko ba ka bane ba yawwa shi yasa wani lokacin malamai suke cewa ba laifi in an taba ka kai ma ka taba mutum ko ba ka bane ba eh ya dan miyar ka dan dana kai ma ba laifi yawa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi so shi yasa anan Musa bai shiru bai kyale shi shi ma ba ainihin wato a a wato kan wallasa bane ba anan gurin abin din an ce masuran wato ko dai mai sihiri kai din nan Musa matsafi ne ko kuma an tsafe ka an hana ka tasarrufi da hankalinka ba da kanka kake yin abin da kake ba a tsafe kake sirta ta tasarrafu tasarrufan kawaye gari kana tasarrufin da yake ya tanafa ma al'aqli salim ya ci karo da lafiyayyen hankali kubutaccen hankali kuma wace du'u da'awi la tadullu ala tafkirin qawim kana kira akan kiraye-kirayen da ba su nuni akan tunani tsayayyen tunani shine mashuran shi kuma sai ya ce da shi masbura lalle fir'auna kai mutum ne wadda kake wato halakakke masbur muhlik mudammir halakakke wanda yake wanda an rusa shi ana iya fassara masbur wato wanda aka halakar da shi kuma ya bayi da wani tasarrufi bayi da wani iko ko kuma ka ce masbur wanda gabaɗe ba shi da alheri masrufan an alkhairi masbu'an an sharri an kautar da shi daga alheri an gina shi ya ɗabi'antu akan sharri bayi da alheri sai dai ainihin wato sharri shi sa can Allah ce la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira kada ku kira halaka kwaya daya ku kira halakoki masu yawa kenan masbura halakake kenan anan la azunnuka azannu huna bi ma'na al-yaqin wa inni la a'taqiduka ya fir'aun ko wa inni la a'taqidu fika ya fir'aun anna masiraka ila al-halak lalle ni ina kudirin na san cewa ya kai fir'auna wato ka halaka ne da ainihin wato tabewa da rashin rabo haka annabi Musa ya mayar masa da martani akan abin da ya faɗa to bayan nan sai mai shi'ar ma fa arada an yastafizzahum min al-ard fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
الله تبارك وتعالى يا حكيتو منا bayan wannan abin da ya faru ta mujadala tsakanin Musa da Fir'aun bayan annabi Musa ya karye Fir'auna da karfin hujjarsa ya hana shi sakat ya mayar masa da martani to shikenan kuma Fir'auna sai ya dauki wato hujja kuma ta ta karfi kuma amfani da fawa kuma فأراد أن يستفزهم من الأرض سيف فرعون ينفن يجرجي جيسو شين يستفز ya girgije annabi Musa ya tumbuke annabi Musa daga bayan ƙasa ga baki ɗaya da shi da waɗanda suke tare da shi kalmar al-istifzaz a larabci abin da suke nufi al-izaj al-izaj da al-istighfaf to a nan gurin me ake nufi fara da an yastafizzahu sai ya so ya kore su sai ya so ya kashe su ya so ya kashe Musa da mutanensa ya kore su su bar garinsa ko kuma ya kashe su an yi safi zahun min al'arzu daman aikin fir'auna ne zalunci ya yi abin da zai kunyatar da annabi musa allah bai bashi dama ba ya tsoratar da shi da kisa da halakarwa amma wannan bai hana annabi musa ya gaya masa gaskiya ba to yanzu kuma sai ya fara kulle-kullen yaya zai ya gama da ainihin wato annabi Musa da mutanensa shi shine can Allah ce wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak sai yace qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun yanzu manya-manyan mutane mabarnata kafirai cikin mutanen fir'auna suke zuga fir'auna suke cewa yanzu kai yanzu zaka kyale Musa da shi da mutanansa suna mana barna a bayan ƙasa to Allah jama'a ku ji wai annabin Allah da'awar da annabin Allah yake kiran da annabin Allah yake wai shine wai barna ka duba yadda aka juya qa'iq aka canja al'amura ashe za a waye gari masu kira akan gaskiya a ce su ne mabarnata waɗanda suke gaya mutane gaskiya a ce wai su ne masu yada barna ka duba ga masu barna fa ana kallon su suna barnan su ba komai ba a ce musu komai amma kai da kace Allah ya ce annabi ya ce ka ce a bar zalunci a yi adalci a daina shirka a yi tauhidi a bar bid'a a yi sunna abinda ka faɗa kenan amma wai ana ganin wannan kai ne dan tada zaune tsaye kai ne ake sa ma ido kai ne ake ganin kaza ga mu ga yan ta'adda mabarnata nan masu halakar da mutane dare da rana su waɗannan babu komai shafafu ne da mai kamar yadda gashi fir'auna yake gaya masa mutanen fir'auna suke gaya masa yanzu za ka bar Musa da mutanensa liyufsidu fil ardi kai kuma a barka da kai da Allahnka kana nan kana ta abin nan yana ta barna kai kuma ga ka da abin bautarka ko da kai da ababen bautarka Fir'auna sai zuciya ce to za mu kakkashe yayansu duk da namiji mutanen annabi Musa bani Isra'ila in suka haifa sai mun kashe za mu kyale mata ba sai mun bar musu maza ba kafin samu karfi yace kuma mu muna sama da su to shine Allah ya hakaito mana wannan abin da ya niyya wannan shine fassarar fa arada an yastafizzahu min al-ard sai Allah ya ce fa agraqnahu wa man ma'ahu jami'a sai muka nitsar da shi da shi da wanda suke tare da shi gaba daya Allah ya ce muka nitsar da shi shi fir'auna wa man ma'ahu jami'a lokacin da ya bi Musa kenan ya bugi sanda ya buga wa teku sanda wato ya dauki sanda ya bugi teku da ita ta bude masa hanya ya kama hanya yana tafiya fir'auna ya bi shi zai je kama shi har mutane annan Musa suna cewa inna la mudrakun za a riske mu kala kalla inna ma'i rabbi sayahdin yace sam ubangiji na yana tare da ni kuma shi zai shirya da ni hanya haka sai da fir'auna ya je tsakiyar teku Allah ya ce wa ruwa haɗe lokacin shi kuma Musa ya fita Allah ya ce wa ruwa dawo amma saboda shi dan cin fir'auna ce yake mutanen sa kun ga teku ta bude mun ko kuma fa annabi Musa ne ya bugi tekun fa ta bude Allah ya bude masa hanya ta zama kamar kwalta fir'auna ya zo yana ce jama'a su kun gani ko kun ga ta bude mun ko yana bin annabi Musa yana bin sa sai da Musa ya tsallake Allah ya tsallakar da shi sai kuma Allah ya ce ruwa ki dawo ruwan ya dawo ce kun ta dawo to lokacin ne fa fir'auna ya rinka ɗiban ruwa a baka yana ta haƙi yana ta kiran habu sha ruwa ya sha ruwa ya ci taho to shine a lokacin ya ce ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi mana ya yi imani da abin da musa din da ya imani da shi shine Allah ce al'ana sai yanzu wa kada sai ta qablu tunda kayi ta barna wa kunta min al-mufsidin ka saba wa Allah kuma kana cikin masu barna to shine Allah ce fa azrakana ku muka nitsar da shi Fir'auna da Allah ya ga dama duk karfin mulkin sa a cikin ruwan Allah ya nitsar da shi kuma ka san hikimar ubangiji da ruwan yayi mulki zuwa yayi aka je aka gina masa gadan mulki akan tekun ya hau haka yake hawa kan ruwan fa kan saman ruwa shi kadai yana gaya mutane ana rabu kuma la'ala wai saboda an ce al'arshin Allah akan ruwa yake to shi ma sai yayi nasa gadan mulkin akan ruwa yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ga ruwa nan korama tana gudana a garkashi na aini ne ubangiji ku ku ba ku gani ne to da Allah ya zo yanka shi ya halakar da shi Allah Ubangiji tabaraka ta'ala sai ya halakar da shi da ruwa wannan ruwan da yake nuna shi yake mulki a kansa sai Allah ya halakar da shi haka Allah yake ka gama dagawar ka da abin da kake dagawar da shi da halakar da kai wannan mutanen da kake mulka kana kaza kana musu azaba kana musu kaza su zan zama ajalin ka su yi maganin ka su murkushe ka azzalimi ka tuna Allah ya maganin fir'auna bai bar fir'auna ba ya za a yi barka kai saboda dan gajeren lokaci da kake da shi duka dukan shekarun naka nawa za ka yi kana mulki waye ne a wannan zamani ya shekara ɗari yana mulki waye shi shekara nawa ne duka duka mulkin da ake tamoran nawa ne ku je ku ga foton George Bush uban yanzu ku je ku gan shi yadda aka nuna shi abun ba kyau tsufa ya zo masa ya rasa gashi nan dai ba kyan gani amma ka duba ta'addancin da ya yi ba bush waɗan ba bush uban yadda Allah ya wulakanta shi to menene duniya kenan Allah kiyaye mu so wannan kenan Allah tabaraka ta'ala ce muka halakar da shi da wanda suke tare da shi wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila uskunu al-arda sai muka faɗa a bayansa muka gaya wa banu isra'ila muka ce ku zauna a bayan ƙasan ma'ana an halakar da fir'auna ko ko banu isra'ila ku zauna ku shakata a bayan ƙasa fir'auna ya yi niyyar ya kori annabi musa da shi da mutanensa daga garin masar kuma ya yi niyyar ya halakar da su natijar sai ta zama to aksi da ribas is the case sai Allah ya halakar da shi ya zaunar da banu Isra'ila mutanen Allah Musa din a nan Masar din ai duk wannan magana dama a Masar ne ake Allah ya halakar da shi da shi da rundunarsa aka nutsar da su a wannan ruwa ba a tauye ba a jinkirta wa kowa ba daga cikinsu bayan sun halaka Allah tabaraka ta'ala ga annabi Musa ya shiga yawo mutanen ka uskunul arda allati arada an yastafizzakum minha fir'auna wa hiya ardu masr ku zo ku zauna a garin masar din a kasar masar wanda fir'auna ya so ya kore ku ya kakkashe ku ya hana ku zama mun kashe shi mun nutsar da shi a cikin ruwa da shi da jama'ar tasa masu mulki ko din ku zo ku zauna Allahu akbar Imam al-Alusi yake cewa wannan zahiri ne in ma ya tabbata sun shiga wato bayan an fitar da su daga cikin tunda tarihi ya nuna ya kore su din to shin sun sake dawowa ko ba su sake dawowa ba bayan Allah ya halakar da fir'auna da shi da rundunar sa shi in ma bai tabbata ba to a nan gurin wato ana nufin zuri'ar banu isra'ila waɗanda fir'auna ya so ya halakar da kakanninsu su suka zo suka zauna din kuma sun zo sun zauna kuma sun rayu wannan ayar koya dai tana nuna mana sunonin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala wajen halakar da azzalimai duk lokacin da wani azzalimi ya so ya zalunci to Allah shi zai maganin sa kuma aya tana nuna mana daga ƙarshe ne masu raunin da ake ƙoƙarin wulakantar da su da tozartar da su to kuma su ne Allah zai ba su ƙarfi ko ba ka bane yawwa Allah zai kawo masu ƙarfi masu rauni su yi ƙarfi ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنوده ومنهم ما كانوا يهذرون هكا الله تبارك وتعالى yayi so yayi kuma haka sunnar rayuwa take so duk wanda yake nufin barna da zalunci to sai yayi a hankali haka abin ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan yana dan mana hikaya ne yana nuna mana ga abin da aka yi Musa to shi ma manzon Allah sallallahu sallama ga abin da mutanen Makka suka yi niyyar su fitar da shi daga garin Makka su kore shi su kashe shi Allah ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha ko ba ka bane ba la yastafizunaka min al-ard ai sun so su kashe ka sun so min al-ard min makka ta kenan sun so su kashe ka sun so su kore ka da kai da mutanen ka li yukhrijuka minha su fitar da kai to kuma daga baya Allah ya gadar manzon Allah makka ko ba ka bane ba an zo an yi fito makka ba kafaran ma gudu suka yi suna ta ɓuya suna neman kariya Allah ya bashi karfi ya zama ya shiga makka ya kama ya kafu Allah ce fa idza jaa wa'dul akhirati bayan wannan kuma idan alkawari na lahira ya zo ji'na bikum lafifa za mu zo da ku jama'a jama'a karman lafif ismu jam'in ne la wahida lahu min lafzihi abinda ake nufi da al-lafif a larabci wato jama'ar da suka haɗu kabila kabila daban-daban ji'na bikum lafifa za mu zo da ku jama'a jama'a kabila kabila ranar tashin alkiyama Allahu akbar larabawa sukan ce haza ta'amul lafif idan an ce ta'amul lafif wato wannan abinci ne da aka kawo shi kala kala an caccakuɗa abubuwa da yawa a cikinsa to shine wato lafif to kenan ji ina bikum lafifa za mu zo da ku kabila kabila kabila jama'a jama'a a ranar tashi alkiyama wai bayan wannan labarin na duniya da ya gabata idza jaa wa'adul akhirah idan wa'adi jama'a in lokaci jama'a da Allah ya ajiye za a yi kiyama wannan lokacin yana tafe muna hanya to za mu zo da ku ba wanda za a bar shi wallahi kowa sai ya fito ba wani wanda zai makara daman shi ya yi mu yin mu bai zama masa wahala ba wallantana kuma tashin mu so zai tashi mu zai zo da mu ga baki daya Allahu akbar idan mun lura yan wana waɗannan ayoyi sun hakaito mana irin abin da ya gudana ne tsakanin annabi Musa da Fir'auna ko ba ka bane irin muhawara da mujadala da suka yi ta yi kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar mana cewa Allah yana kan alkawarin su na taimakon muminai da kuma rusa kafirai so sai surar kuma ta dawo tana yin magana yanzu kuma akan sha'anin alkur'ani mai girma kuma tana yabo dangane da muminai cikin ahlul kitabi wanda suka tasirantu da maganganun Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin su me Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله مدوكين سركي يكي مياني أكان القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الله يكي دا قسكي أمك سوكا دشي كما دا قسكي يكي سوكا القرآن با أم duka wannan tana magana ne ta alkur'ani gaba daya wannan raddi ne kuma ya so ya kama da inda Allah ke cewa kullu in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da mutun da aljan za su haɗu su taron dangi dan su zo da wani qur'ani irin wannan wallahi ba su isa su zo da irin shi ba ko da za su nemi taimakon juna kun ga wannan qur'ani yazo 60 dauke garin shi kun ga wannan karatun da ake karantawa duk duniya ba wanda ya yi shi babu ba duk duniya ba kai duk halittun duniya duk mutanen duniya da za su yi tarayya gaba da su ce za mu kirkiri wani irin wannan da fasaharsa da basirarsa da tsayuwar ayoyinsa da tashinsu da haɗuwar zancen da balagarsa wallahi ba za su iya ba ku haɗu har da aljanu ma ku tattaro aljanu su ma ku ce a zo a haɗu duk masu fasahar duniya da kuke da su ba kuna da masu basira ba ba kuna da masu fasaha ba ba kun yi jirgin sama ba ba kun yi na ƙasa ba ba kun yi waye ba ba kun yi waye ba to ku yi ƙur'ani in kun isa nan gani nan bari baya taɓuwa ana canja wasali ɗaya wasali ɗaya ka ana canjawa duk wanda ya san qur'ani ana canja wasali ɗaya sai ka ji wani kar sai ka ji ba daɗi an karanta shi ba daidai ba kai kanka in ka zo karanta shi ba da wasalin daidai ba sai ka ji a jikinka cewa ba ko ka tsaya fa daidai ba magana Allah kenan kalamullah to shi yasa shi bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alhaqqun farko shine alhikmatul ilahiyya hikima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wadda ta hukunta Allah isaukar da shi alqur'ani alhaq na biyu gaskiya ta biyu shine ana nufin abin da qur'ani yake dauke da shi na ainihin wato aqida da ibada da ladabbai da ahkam hukunce hukunce da mu'amaloli so wannan alqur'anin Allah ya ce ba mu saukar da shi ba sai da gaskiya da take nuni akan hikimar mu kuma akan gaskiyan nan da umarni da gaskiyan nan yake sauka yake gudana wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla lalle karmar ubangijinka ta cika gaskiya da adalci la mubaddil lil kalimati ba mai canja kalmomin ubangijinka tabaraka ta'ala lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi da ilimin sa ne wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يشي وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين سنلي على القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا akwai bayani dalla-dalla filla-filla a cikinsa kuma aike ne daga Allah Allah ce ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira ba mu aiko ka ba face ka zama mai bushara kuma ka zama mai gargadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ma arsalnaka ayyuhar rasul karim illa mubashiran liman ata'ana liman ata'ana bisawab muna yi maka bushara ne mun turo ka ne kai mana ka yi bushara ga duk wanda ya bi mu to za mu ba shi lada mai ya shiga aljanna ne sai dai wanda yake sai dai wanda baya so suka ce waye zai kiya manzo Allah ya ce duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda kuma ya saba min to dan wuta ne wa qur'anan faraqnahu لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا Allah ce wannan Qur'ani ne abun karantawa ku ji jama'a Qur'anan abun karantawa wannan Allah ya saukar da shi ne dan a karanta shi ana so a karanta shi a rinka karanta Qur'ani karatunsa ibada ne karatunsa raya zuciya ne karatunsa yakan ɗaukaka darajar bawa ya samu matsayi a wajen Allah da karatun ƙur'ani ake samun tarakki da sharafa lada mai yawa karanta shi shi sa ce wa ƙur'ana shi sa ma aka ce mai sunansa ƙur'ani me ma'anar ƙur'ani abun karantawa dan a karanta shi aka ce da shi ƙur'ani in Allah ga dama zai iya ce da shi alkitab kawai kamar yadda ya ambace shi alkitab a wani wuri ko amma sai ya zama sunan da ya shahara da shi alƙur'ani abun karantawa ana so a rinka yawan karanta shi mai rabo wanda Allah ya rubuta masa samun dace da rabo a rayuwarsa shine ke yawan karanta wannan littafin wanda kuma aka rubuta masa tabewa to zaga baya son shi baya son karanta shi wa qur'anan faraqnahu kalmar faraqnahu wato mun yi bayanin sa dalla dalla daidai yake da fassalnahu mun fasa bayaninsa filla filla dalla dalla mun yi bayani bainal haqqi wal batil bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya muka saukar da shi daban daban daban daban daban ba rana ɗaya ba shine faraqanahu litaqra'ahu ala nasi ala muksin dan ka karanta wa mutane ala mukfin a hankali sannu sannu ka rinka ba su kaɗan kaɗan shi yasa ko hadda aka zo sai a rinka yi kaɗan kaɗan ana yi ana haddacewa shine ma'anar ala muksin ai ala tu'adatin wa tahammulin wa wa tamahulin wa husni tartilin a karanta shi a nitse a hankali da karatu mai kyau mai ratsa zuciya shine ala muksin kalmar muks a larabci tana nufin at-talabbutu fil makan zama a wani wuri shine al-muks al-iqamatu fihi ka tsaya a wani wuri intizaran li amrin min al-umur kana jiran wani abu shine muks asalin muks to anan abin da ake nufi da muks ka karanta wa mutane qur'anin nan a hankali a hankali kana musu bayanin sa dalla dalla shi yasa kun ga ko hadda qur'ani aka zo ya ake farawa kaɗan kaɗan ake yi ko ba ka bane aya biyu aya uku iya yadda ta samu mutum yana ɗan dama dama yana ɗaukar rabin shafi in yana ƙoƙari yana yin shafi ɗaiɗai sai a ce ka tsaya a nan kullum kai shafi ɗaya Allah sa albarka haka za ka ɗebi lokaci kana yi shine ana muksin ne ai duk ƙwaƙwalwa ka bai zai a ce rana ɗaya kawai ka karanta shi ba karanta shi ka karanta shi gaba ɗaya rana ɗaya ma aiki ne so sai ka rinka yin sa a hankali a hankali don ya rinka shiga ya zo a cikin riwaya ko aiki da shi ma sahabbai haka suka tarbiyyantu da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riwaya ta zo masu koyar da mutane Qur'ani a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna karantar da mutane Qur'ani kamar yadda Annabi ya karantar da su idan suka koyi aya guda goma to ba sa kyale ta sai sun haddace ta sun san ma'anarta sun yi aiki da ita wannan aya goma sai suka ce fata'allamna alqur'ana wal amala jami'an sai muka koyi karatun alqur'ani da aiki da qur'anin take su haka suke dauka sai su ki aya goma kawai sai su tsaya su haddace ta su iya karanta ta su ga sun dabbaka aiki da aya goma nan sannan sun gama sai su ji a ƙara musu goma da haka suka gama qur'ani suka ce muka koyi qur'anin da karanta shi da aiki da shi ni kuma yau ni da kai abin da muka huda muwa da shi yaro ya zama ai yaro na haddace qur'ani ya haddace qur'ani amma bai san me haddace ba kuma ba ka da niyyar da zaka sa shi ya ci gaba da karatun tun da gani kake in ya haddace qur'ani shi ma zama shek ana arama arama arama yaro yana kumbura arama arama arama arama amma bai zai iya fassara kula uzu bi rabbin nasi ba karka yaudar kanka wallahi karka yaudar kanka da sauranka a babin karatu Allah ya albarka ka da ce Qur'ani izu 60 Allah ya ƙara lafiya da imani amma ka sani Qur'anin nan ana samun ladansa ne cikakken lada in an san me yake ciki amma ka haddace Qur'anin baka san me kake karanta ba kana ka haddace Qur'anin kana aikata abin da ya saba wa Qur'anin me aka yi to shi yasa mun sha faɗa muna maimaita makarantun islamiyyu da ake koyar da mutane qur'ani lallai malaman qur'ani na farko wanda suka haddace su yi kokari su san ma'anonin ko da tarjama ce ko da ba tafsiri cikakke ba tarjama dai mutum ya rinka kama tasha idan an idan an koya wa yara qur'ani to a yi kokari ko da shafi ɗayan nan ana ba su ma'anar abin da ke ciki sai su rinka yin haddada da ƙarfin gwiwa suna sanin me suke faɗa shi sa za ka ga laraba sun fi mu more ƙur'anin mu akwai hadda hadda malam barin ga mu kona abu guda ba alfahari ba wallahi a duniya ba fa alfahari ba a duniya ka samu ƙasa mai yawa irin ta Najeriya kuma al'umma irin ta da wahala ka samu mahaddata Qur'ani ƙasar da take da mahaddata Qur'ani tsawwaro irin Najeriya wanda take da yawa irin namu kuma ana iya samun yan kananan kasashe suna da madada da yawa amma Najeriya yau daman ma ba ma magana a cikin bakake duk duniya daman ba wanda kai mu in dai Qur'ani ne wannan sanan ba yanda za a yi ma wai aje musabaka a duniya musabakar da ake zuwa ta duniya wai ka ji ba duniyar Najeriya bai zai yiwu bane alkawari ne kawai dole sai ka ji dan Najeriya ya motso kuma ku je ku tambaya tarihin musabakat da ake yi na duniya a ba ku tarihin shekarun da suka suke gabata duk shekarun da aka yi a ba ku statistic din lissafin su a suka ci nasara a izu kaza a izu kaza a izu kaza ku ta jin yan Najeriya sai kun gaji ka san me nake tunani na ce kuma da Allah zai kawo su Najeriya za su sha mamaki kuwa inda Qur'ani yayi daban inda mutane kuma suka yi daban sai wanda Allah ya kubutar amma daidai gurgudu ana buga karatu to haka ake so mu shara to wannan abin yasa wallahi tallahi wannan abin yasa ake zo ake bude mana irin wannan tashoshin nan na arewa din nan Allah dan su raba mu da hadda Qur'anin nan su shagaltar da tunanin matasa da 'yan mata su ɗora mu akan akan akan akan akan akan wasu abubuwa na lalata tarbiyyar mu kullun kiɗa da waka da rawa kullun aikin kenan da kuɗin ka ka siya ka je ka kafa a gidanka duk ɗan da yake kallon wannan ina zai albarka kuma ya za a iya rike karatu da zai iya ba so ana usi kuma usi nafsi بالتمسك بالكتاب والسنة ميرقو ده وانا على القرآن مرنقا كان تاشي مساعي مسحدة شي يزم روا أبا كنسو duk wanda ya samu ƙur'ani hanya ce na samun tsetin shiga aljanna insha Allah ka shagaltar da shi ga abin da zai ta yi musamman in ya san darajarsa to bare bari ya zube masa ba amma duk lokacin da aka raba ɗanka da ƙur'ani to kuma a loda masa wani abu a cikin ƙwalwarsa ba ƙur'anin ba Allah kiyaye mu to shine sai yake cewa Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da da magana bayan ya ce bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا يشي تقول آمنوا به أو لا تؤمنوا به الله يشي يا مسو lallai ku yi imani da shi ko kada ku yi imani da shi wannan ana magana ne da mushirkai saboda izgilanci da suke yi da shi alkur'ani da kuma nuna rashin damuwarsa da alkur'ani wal aminu bihi aw la tu'minu bihi gaya musu ko ku imani da shi ko kar ku imani innal ladina utul ilma min qablihi lalle waɗanda aka bawa ilimi kafin zuwan alqur'ani ana nufin mu'minan alul kitabi kamar da imamu bazawi ya faɗa idza yutla alaihim su yanda suke tun a can ma ba ko ba in an karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujjada suna faduwa suna kafa fuskokinsu suna yin wato sujada wato abinda ake nufi wato suna kafa goshinsu a ƙasa suna yin sujada saboda tsabar jin tsoron Allah da kuma girgiza su da ayoyin nan na alkur'ani suke kenan wannan yana nuna mana halaccin yin sujada da faduwa da kafa goshi akan ainihin wato in an karanta alkur'ani kuma Allah yana nuna mana idan ku kuna izgilanci akan qur'anin a yanzu to kafin kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi cikin muminai na ahlul kitabi irin su Abdullahi bin Salam da shi da almajiransa ya khiruna lil azqani sujadan ya khiruna yasqutuna ala wujuhihim sajidina lillah in sun ji ayoyin Allah sai su fadi suna kafa fuskokinsu suna masu yi Allah sujada suna yi wa godiya akan alkawarin da ya musu na turo musu da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da saukan musu da wannan alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayi musu alkawari إن الذين أوتوا العلم من قبله معنى من قبل القرآن يخرون للأذقان سجدا معنى صبر كرفين إيمان سنة فاتوا سنة سجدا آه ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سنة سنة شوى تركية تبتك أبنجي جمو للي القول أبنجي جمو أبن أيك تاواني السجدا سنة فتن هكا سنة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون الله ce suna faduwa dai har yanzu suna kafa goshinsu a ƙasa suna yin kuka wa yaziduhum khushu'a sauraron alqur'anin kuma yana ƙara musu khushu'a khushu'an khudu'an kankan da kai kenan yana ƙara musu kankan da kai wato nuna gajiyawar su cewa su ba komai bane a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana ashe ya kamata mumini ya zama qur'ani yana masa tasiri kwarai kwarai da gaske to sai Allah ya ce me ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ga ya musu ku kira Allah ko ku kira Ar-Rahman ayyan mata da duk wanda kuka kira ko Allah ko Ar-Rahman din din na Allah ne falahul asma'ul husna Allah yana da kyawawa sunan nake kyawawa um, wannan da abin da ya dalilin saukar wannan aya shine kamar yadda Ibn Jarir ya fitar da Ibn Mardawaihi daga Ibn Abbas wata ran manzo Allah ya salla a Makka um, uh, ya daga hannunsa yana roƙon Allah sai aka je na ya Allah ya Ar-Rahman ya Allah ya Ar-Rahman sai mushrikai suke ce a ku duba wannan mutumi mai canja addininsa mu ya hana mu ya ce wai ya ce mana Allah ɗaya ne abin kira kwaya ɗaya ne mu daina kiran lata da uzza da manata amma kun je na ya Allah ya Ar-Rahman a ma shi ma Allah nasa guda biyu ne kun ji mu ya hana mu yi shi kuma gashi yana a Allah ya ar-Rahman to shine Allah ya ce to ulidu Allah a ulidu ar-Rahman ga ya musu a kira Allah ko a kira ar-Rahman duk sunan Allah ne shi kadai ayyan mata da u kowanne kuka kira falahul asma'ul husna ayyana da sunan da ke kyawawa masu yawa al-asma yace ba falahul ismu al-hasan ba falahul asma'ul husna al-husna muannath ne na al-ahsanu yana cin af'alu tafdil kenan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kada ka ainihin wato bayyana a karatunka can da karfi ta yadda in ka bayyana mushrikai za su ji sai su zagi Allah kar kai haka shine wala tajhar bi salatika as-salatu huna bi ma'na al-qira'a wala tajhar bi salatika ay wala tajhar bi qira'atika abin da ake nufi da aljihar kuma shine raf'u sauti asna alqira'a daga sauti da karfi din ta yanda lokacin lokaci ne na kiyayya suna jin an kira Allah sai su zagi Allah subhanallah to sai kuma yace wala tukhafit biha kada kuma ka koye karatun kai kasa kasa da shi khafit wato kaman khafdu sauti kenan karka saukar da sautin bi su la yusma ta yanda kuma ba za a ji ba ko kuma ta yanda in ka zo wanda yake bayan ka ma yana sallah ba zai ji ka ba kar kai haka wabtaghi baina zalika sabila kai tsaka tsaki ba can ba ba kuma kasa ba kamar yadda abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da daddare sallallahu alaihi wasallam yana zagayawa sai ya jiyo sayyidina umar yana karatun qur'ani ya bude bolo yana da karfi oba duk unguwa ta dauka ya zo wuciya kuma ta gidan abubakar sai ya ji shi yana yi shi kuma ba a jin abin da yake to shine maza Allah da yawa ya gari ya ce to na ji sallar ku kai Umar kaɗan rage kaɗan kai kuma abubakar kaɗan ɗaga kaɗan ta ji malam har zagaya yake ana kiyamun lele ni da kai mun kwanta kamar doya subhanallah Allah ka azurta mu ka samu cikin masu raya dare wabtaghi bayna zalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada kuma ka ce ka rinka cewa oke ba karanta ba ko na mara wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا
الله يشي وقل الحمد لله كما كشي الحمد لله كرن كفرن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا wanda bai shirki da ba haka ayat surar ta fara da tauhidi kuma ta rufe da tauhidi da yazo budewa ma ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu sarki ya tabbata ga Allah ku tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma yace ka ce alhamdulillah alladhi lam yattakhid walada godiya tabbata ga Allah da bai rike da ba ba shi da da subhanahu huwal ghani a wata ayar qalu ittakhadha Allahu walada subhana huwal ghani lahu ma fis samawati wa fil ardi Allah bai da da bai cancanta ya rike da ba dan da gajiyayye yake daukan da ba shi da sharikun fil mulki wani abokin tarayya a wannan duniya da yake cin karo da shi suke tarayya a cikin mulki ko wanda ya cancanta shi ma a masa bauta irin ta Allah ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا, ولا على بعضهم على بعض سبحانه الله سبحان الله عما يصفون ولم يكن له ولي من الذل Allah ba shi da mai taimako shine wali ba shi da mai taimako yansuruhu wanda zai taimake shi wajen ya gajiya shine min zulli bai da mai taimako wanda zai taimake shi lokacin gajiya lokacin fadawa kaskanci lokacin gazawa ai baya ma gazawan tabaraka wa ta'ala ko ba ka bane ba a babu alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin kenan wa kabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa tamman kamilan cikakken girmamawa girmamawa da ta dace da Allah tabaraka wa ta'ala imam ibn kasir Allah masa rahama yake cewa daga katada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yana koya wa iyalinsa wato kananan su da manyan su wannan aya su haddace ta alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a matsayin addu'a kuma yana koyawa iyalansa wannan shine karshen abin da Allah ya sauƙaƙa mana na fassara suratul Isra'i a cikin zama guda goma sha tara fatan mu Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu Allah kuma ya sa mu cika da imani Allah kuma ya karba abin da muka yi sati mai zuwa insha Allah za mu fara suratul kahfi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh